الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ɗaya ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sha takwas yau za mu tashi darasi na sha tara babu israfi shafa'ati wa ikrarin muwahhidina min an-nar babu da yake magana akan tabbatuwar ceto akwai ceto za a yi domin ayoyin da suke magana akan ceto ayoyi ne guda ashirin da hudu a alkur'ani tun daga farkon suratu wa suratu bakara har zuwa ƙarshe Allah ya rubuta sarki wato ya kawo ayoyi ashirin da hudu wanda suke magana akan ceto sannan akwai alwa wanda ba za mu kawo su duka ba saboda lokaci nau'o'in ceto guda takwas da malamai suke tabbatarwa an ga koma shari'in a ɗahawiya za ga malam ya kawo da shi guda takwas wanda yake nuna cewa lallai akwai ceto nau'i nau'i kala kala to shi ne to ikrarin muwahhidi da fitar da wanda suke wato da tauhidi minan nar da bauta sannan mun lura da kyau za mu ga ceto da sharadai guda hudu sharadai guda hudu sharadi na farko shine al-shafa'a wannan mu ɗaliban ilimi zai mana amfani kwarai da gaske a shafa'a ke dan kanka na biyu kuma wato a shafi'u wanda zai yi to annabi alaihi salatu wassalam shine a shafi'u na uku kuma al-masbu'u ilayhi ilayhi al-masbu'u ilayhi wanda za a nemi bitan a gurin Allah ne kuma Allah ba wanda ya manzalla zai zo indahu illa bihi ba wanda ya da ya ce don ba izinin Allah ba sai za ka ji almasqu ilayhi wanda za a nemi shi a gurin sa sannan na hudu shine almasqu lahu wanda za a tsaya da mu ne insha Allah ta'ala to saboda haka wannan shine guda hudu shuruɗi shafa'a kuma asali al-shafa'a daga al-shafa'u da kafa wuri ko kuma wannan alijiran da yake da kuma kuma yana da sebo neman albarma ta hanyar wani shine shine shine wato amma anan da istilahi neman albarma kun ga sai har alahira ana albarma shi da wanda zai zo shi shi ba albarma da wani ne tun da gogo gogo yayi wani tura da su koya wani zuba albarma wallahi duk ne domin albarma alahira ba ita za in ba mu ta kaji ba akwai albarba mai kyau akwai mara kyau mai kyau shine ka tsora da abin da ya dace yara ungo ku suna da takardu sun zama karatu ka samu magayi ka ba da aiki albarba ce kuma mai kyau inda zai zama mara kyau shine saboda yan ungo ku ne ga wata abu ne ko sun su suna takardu masu kyau sun ji da result mai kyau na unguwar naku wacce wai ka ba wa wannan shi ne mara kyau amma yanzu yanzu yan unguwa kaza sun ci yan unguwa kaza ma sun ci yan unguwa ta inda muke zuwa sun ci kuma kowa ya tantanta sai ka dauki wayannan saboda kusanci da suke da kai kai musu alfarma ba wanda zai ke ba haramu domin sun tantanta in ba tantanta ba kai musu ko dan ka ne sai da haramu to wannan yana da yin abubuwan da ya kamata malamai su ta bayani dan wasu za a gani wato saba kauransu da Allah ta kansa kuma bai kuskure wani yana da ra'ayi ne haka ba adalci ne ba bai jin da wani kaza ba ba haka wani ko shuka akwai ta ko alayya domin titan za mu zabi lokaci ko na ji ne zuwa Allah ya domin tsakuro wani abu mu gani mu ga matakan da za a yi su domin na farko da ake magana a kai shine wato a shaba'atul uzma ba ya faɗa ko hudu ne ta tiye zuwa mukalar sauran babban jeju da za shi ne wanda za mu karanta yau kowa ya zo a tattara an rada musulmi kowa a jiki albarma ta farko kenan shi ne nauyi ceto na farko da za a yi wa wato al'umma eh domin za a tsaya ana ta tsayawa rana a kiyama Allah bai kula kowa ba to shine za mu ji hadisi yanzu za a zo a nemi alfarma da Allah a a roƙa mana ubangiji ya mana hisabi ake so to kaga kowa ya shiga da Allah da kafiri da musulmi kowa ya shiga shine al-jaba'atul udba wanda za mu ji hadisin Allah ya ce nan ba da wato jibawa ba sannan kuma wato ke dole ne shine wanda Allah ya faɗa wanda zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba cikin dubu da Allahumma amin annabi alayhi salatu wassalam yana cewa wata rana yana yana gayawa kafin su cewa akwai mutanen da za su shiga aljanna dubu da bai ba tare da hisabi ba kafin su gani saurawa wannan su aiki ne su sai na wasu suna gaya wasu aiki ne ku da ku shiga musulunci muke ku da ana yi ba suna ta wannan tattaunawa annaba ne da su suna biyu da gida ya fito kai da su suna ta tattaunawa akan wannan matsala sai ce wanda suke tattaunawa sai ce wannan matsala ne shi ne annabi ya ce humul ladina la yaquna wa la yasrquna ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون او كما قال su ne wanda ba sa in ba ta da lafiya ba sa neman ba sa kai Allah kara ba sa neman rai mutum bai da lafiya ya zo ya faɗa ba fa ne biye ba amma ana fata tawakkalin da bai kai na wani ba da ya da Allah shi za su imamu sahabi za ka duba ce ta mutum mai da lafiya ya zo masallaci ce jama'a a taimaka mu ciwo na yana ciwo su a gurin suna ganin kamar Allah ne ke da wa kara. Ita wata rana yana zaune a masallaci yana lafiya wani ya zo ce da Allah ya waka maka da ciwo kaza kaza shi da ga mutane sun wace ko dan da mutum ya yi wannan bara ai ko ba ji da ya a ce kowa ya buda yana jira da gani za a wani sai da kowa ya wani shi da dai ba sai da ga wani shi ba da zo sai da yi da shi Allah za ta kawo rara wa Allah Isi ta ga wannan da na abu shekara ta biyu ba na gani da shi ko ba ka ta ba ta gani ba sai kawai zai ga roƙa wa Allah masallaci to kaga irin wayannan mutanen ai da musamman shi da wannan kace kuma ba ana magana akan wanda saboda ibn mulati ta sa yake ta a gaishe a zuwa to ga ciwo zai kace a ba wannan ba akwai wanda da zai ga kuma a kugun da yawa ya yi zai mutu hajin da yayi samu matsala sai wani ne makoci ya zo ranta ba kuɗi a kai da asibiti sai wani aka aka yi ba da kuɗin da ya ga ba kuɗin Allah to ba irin wannan ce ne ba ba su ba ba irin wannan ce ne ba wanda kuma ga shi a madina garaji na cikin je je ya ji lawo ya lalace kuma ba zai fito da kuɗin ba irin su su ne wala ya ta tayyaru kuma ba ta ba ruwan su da kai duk abin da ya same su ne da Allah ba ka ce sarki ya dora mu to annabi yace za su shiga aljanna duk da sai ukada ko ukada ko ukada sai ya rasulullah ja'alni lil annabi yake anta lil saboda ukada ya samu ofa cewa shi yana cikin mutum dubu ne gari da kai ko in ka tsara ne zura a gobe saboda haka nan da nan ukada su aka ba shi lamba don yace ya rasulullah ni ba a gani sai annabi yake sabaka bi a ukada ko kaje dai an biya da kofar da gudu da ni sai da wani lokaci ko kaga wannan dai da gari kenan Allahumma ja'alna minhu dai na zan bada a domin ba da lafiya na sanya ne kai ma idan kai ba ko Allah ne ya wuce da kuma amma dai wannan gurin guri ne babba sai dai insha Allah Allah ya sa mu fada cikin nan saboda haka wannan shine wato fito na biyu da za a yi wa bayan Allah shine biyar da ta nauyi na uku idan da Allah alaihi salatu wassalam wato zai yi wa wasu mutane waɗanda aka yi fifi laifin su da ladan su duk ɗaya wanda fifi wanda ba su su ne yan na uku sun zo da zunubi in an aura ba wanda ya zai wani zunubin su da lada wannan ma annabi alaihi salatu wasalam zai ci su zai ci su ba in zai ci da aljanna amma zai sun ga ubangita sannan kuma wato annabi alaihi salatu wasallam ya ce akwai ceto na hudu wanda ya kamata mu kai akan shi ne wanda baki kabira ba kabira a tare da babban zunubi baki ba kananan zurbar da ne suka sa wato suka fara cikin wuta to suna ciki an bani musu horo irin wato ne ne ne musu ya nan ya ce mu bi wa irin wannan hadisi ma a baya annabi alaihi salatu wasalam ya ce to za mu zo daura bara mu je cikin wani hadisi wanda za a ba wa wasu dama cewa ne zai kaza su ne za su yi amma insha Allah ta'ala wani lokacin mun zo a sai mu koya to shi ne yake cewa babu ibadu jama'a babu da yake magana akan tabbatar da ceto mun ce yana da sharadai guda na hudu الشافعي الشفاعة الشافعي المشفوع له المشفوع إليه والمشفوع له wanda ya kamata mu da da yake da gari cewa shi dan kanka wanda zai yi tinu wanda za yi tinan a gurin da Allah ke nan da wanda za yi tinan wanda shi ne jarin ce sannan ayoyi ke zuwa alqur'ani guda ne a gidan da wani yawa al hadithu zai awa fitta akara hadisi na 116 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد الخدري الله يكرى مكه دا كاتب ابن مالك ابن سنان daga annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi yake da kullu ahli jannatin janna yan aljanna za su shiga aljanna Allah ya sa mu da su za su shiga aljanna wa ahli nari nara sannan yan wuta kuma za su shiga wuta Allah ya kare mu kuma yaqulu Allah ta'ala dan Allah ba ku jin sarki yake أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجوا kufitar da man kana fi kalbi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai misali abbatin gwargwadon kwaya min kanzalin nan wato komayya ko gadaji wanda ya san gadaji ya san kanana ne ɗan mujibin to saboda haka gwargwadon gadaji ko komayya ko kwayar gyara min imani na imani to za a yi umarni cewa abu dole su gaba in dai da imani a zuciyar mutum me yake kore imani abubuwa ne da yawa bai da zabo yana kore imani shirka babu imani za mu to wanda ya yawa a cikin mutum za mu yi da karfi ne rai da zabo mutum ya rika yi ya rika jin ai ba komai kaza to wannan rai da zabo ne shi kuma rai da zabo wanda kai wa sabon ka rai na ba wai sabon ba domin Allah za ka kalla ba sabon ba saboda haka na ku ya ga akhriju man kana min al-nar man kana fi kalbi to ku fitar daga wuta ne a dawo kalma haka bane ku fitar daga wuta akhriju min al-nar ku fitar daga wuta man kana fi kalbi ba shi karu wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai misalu abadin min qalbi min iman akwai gwargwadon kwayar zara ko komayya ko gadai na imani inda yana da wani imani ko da shi bayan ya kokoro wa yukhrajuna minha sai a fito da su daga wuta kun ga wannan jima yake dole kun ga kari ke na ga wanda muke wadannan biyar ke hadisi wa dubin jaje sun yi wata sirri wannan da tsoro ko ne fa yulqawna fina al haya sai a duba su a wata korama ta rayuwa awil hayati ko kuma rayuwa shakka rawi ne ruwayan ne ne ko kwanto annabi cewa dinarul haya ko dinarul hayati amma duk ba nan daya ajeba wannan yan wutan a cikin koramar rayuwa sunan koramar ce duk wanda aka duba to ana so mun bi a yi dadin da ya gabata na mu je da kokowa yana wato haɓaka yana kokowa shakka dinarul jadi sai da cikin wanda take suke da islami yayi kokarto akan ne annabi ya bada narul hayat ko narul hayat amma dake bayan budula sai da rika tsurowa kama tambudul hibbatu kamar yadda kwaya take tsurowa shi janibi sai da gefen gulbi ko gefen ruwa idan kwaya ta bani a inda ruwa ya ga ga to Allah ya zai zai jiro ne zai fito in dawo aje za ta fito ko ba abu da ita ko za ta fito kin ce yayi shine ji da rubi sai a gefen gulbi alam tara annaha takhruju sabra annabi yace kin ba ba gani tana wato fitowa sabra rawaye rawaye ko ruwan kwai kaga duka ta fito ta yi kala kala ruwan kwai haka mulkawiya tana kaɗawa to ta samu gurin da take so ta fito ta yi rawaye rawaye tana karkaɗawa to annaba ne da ake kira misali yake bayarwa wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki ko wanda aka fitar da zuciya daga narul narul haya ko ta ka babu za su samu kansu a wannan yanayi yaji ne ma ne yake um hadisi ya zo karshe mutum ya tana karkadawa shine kamar iska tana kada su ga za ga tsere tsere shine mutum a kare da wani bukari shi kitabin iman babu tafadul ahlul iman bil a'mal bukari ya fitar da wannan hadisin wato a cikin littafin da na wato as-sahih al-jami' babi na gaba babu akhiru ahli nari khurujan wannan mun yi irin a baya kawai dan bambanci ya kawo gaba hadisi Abdullahi bin Mas'ud da muka biya shi na kanti da muka biya shi ma wannan ibnu Mas'ud din ne kafin da ya gaba ana abdullahi bin mi'a wa daba azara hadisi na 117 ana abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an kamo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara maka yadda قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام ياتي اني لا اعلم اخر اهل النار خروجا منها النبي يقول لا زن وايه na karfi da zai fita daga wuta na karfi bayanin wannan bawan Allah da aka yi wa da ya gabata wanda zai kai ma albarba ai makka ba ai makka yau ya zo da wani kallo a nan wa akhir ahli jannati dukhula da karshen wanda zai shiga aljanna annabi alaihi salatu wasallam ya ce na zan waye karshen shiga wuta karshen fita daga wuta karshen kuma shiga aljanna to duk da karshen wato a fita daga wuta ne kaga shi ne karshen kuma shiga aljanna to dai shi rajul yakhruju min an-nar mabwa wani mutum ne da zai fito wato daga cikin wuta kawwar yana tafiya a kan fuskarsa yana jin yana jin wato gindi haka yana ta tafiya shine kamar yadda Allah yake gaya mana cikin suratul nur ko tabara suratul mulk afa man yamshi mutibban surat tabara ne ko ala wajhi ahada amman yamshi dawiyan ala siratul mustaqim shin wanda yake tafiya a kife ala wajhi akan fuskar da gara fadara ba alkabu shine tafiya akan fuska mutum ya tafiya na jawo jikinsa kamar yadda kwari suke haka daidai yake da wanda yake tafiya a kan kababuwan kan kamar su bane ba dai bane to shi ne yake cewa kabuwa me ne mu da ku shi ne ni habuwan yana da zuwa haka dide wata din da yake a wannan hadisin habuwan da ne daidai ne zo da ka fita da kawo aya dan ka kuma ta ba amma man yau shi ko kuma alkabu ji da tafiya a kan fuska zo dai wasu al'abu su kuma suna ba da kamar yadda kuke a zauna haka mutum ya rika tafiya haka shi ne zan gindin ko haka zo da haka wannan kuma tafiya a harin girha a kan fuska shi ne alkabu eh to shi ne yake cewa fa yaqulu la sai ubangiji yake ce da hab tafi barko da jannata kai ta kuma shiga aljanna shi wannan na karshen kaga nan dole za ka ji Allahumma ja'alna minhum ba yawa ba a fara ba baya biha sai je aljanna yana zuwa fa yukhayyalu ilayhi annaha mala'a takni shi ne rawa bangaren jiri guda takwas da malam wahidu abdullah ne ka zalimi da ta sai ya akwai jirin takni sai ya yi rabilu mutum zai ga ganin wani abu kuma ba haka bane ko mutum ya zo wani ya mutu kulle ga wuta da daji wallahi a hidan ta kariya ne ba wuta wuce eh da saboda haka shi ne akwai ba su irin wayannan dan da ba wani abu ba mai ne ko ki tura ji ne ba zai ji ba to to da ba zai ya kamata da na kalli dimbin dimbin imo na irin wani abubuwan wata kila da na rike kalma na tsadu fuka ai za su suna kawo irin wani abubuwan to to sai ne wato shi ne tsakini kamar irin sihirin da jama'ar annabi wato Musa take kare da suka zo ai da suka zo karkata ce wannan abubuwan nan duk da irin ta ne da annabi Musa ya yi da zannan da ya rika duk da wasu sun yi tsafin da gaske a lokacin amma wasu za su ga irin suka rike mutane da ya zo da sandar da kuma Allah ya sa ya rika a biye ga gobin da to shine yake cewa wato a ganin shi haka za ku bar shine yukhayyalu ilayhi a ganin idan yana ganin Allah amala cewa aljanna ta ce daidai zai ji da ai ta shiga masjid shi wannan na kalja eh Allah ya ce shi yana zuwa shi ne saboda yau mutane kawai shi aka yi maka wajini da yake ta shiga ba gudu to wanda ya cewa ma kai ta ga za ka ce ba gudu ba kuma ko ba ne da zauna ba eh amma yake ba gudu to saboda haka bayan jiya ubi lawo فيقول يا ربي sai dawo ce ya ubangiji wajen du'a mana na ga ne ka tashi ba sai yaqul sai ubangiji ya ce da shi sai da hannu tabi fadkhul aljannata bi kada ka ga aljanna tabi bai adiya sai ka zuwa aljanna bai kayyalu ilayhi sai ga gani idan ka Allah mala ta ta bayan ya kuma dawowa karo da shi sai yaqul bi ya rabbi ya ubangiji wajadda amala na faɗa ne ta tafi ka a wannan abubuwan za ka gane lalle ubangiji wato halin da yana da hakuri Allah mutum ne sai ji duje ba mutane nan ba ba na manta wata rana muna Ibrahim mai kuma yace wanda ya dawo ne kuma da kalma a kai da ya ka raba da takalmar Allah aka ji mana sai aka ba kowa da aka ba da wani kyau mai kyau na gamsu cewa yana da kyau da na zo na sa sai na sa ikiya eh zai shiga amma kuma yana ba ba ne mun gaba sai na koma sai na yi ce masa gashi na waya ba ki sai ki kai hakuri ta ga tunda ba na ka biyo ba ka sa a haka da na kuma dawowa sai an samu convincing na kai gida wasu na cewa ba babu wani amma ana ce mun gwara dai ka ji ba za na kuma koma yake mu ka sa a wallahi yake a riga da jira ko ko ba ina zuwa da yake to kawo da ya karba ayyukan ko ke da ko to irin wannan ruwan da zamu ka duba ga tsarin mai to duk lokacin da wato wato ka ga irin wannan kai ka kuma dawowa aka ji kaza to kun shakka babu san adadi karo na biyu zai yake kawo ba shi da abin da ake yi to da ke ba abin da ake cewa maki tsawa to ma da ke nan a gida da abin da za a yi karki kujo ne gida abin da idan ya je ki karba ki mara ba gwara je da ki dani da ba ki yake ba dadi sai ki ba da to kuje ba ni amma nan gaba Allah wa jini na ganin kaza amma ba duk da zuba a cewa in ka zo ki wallahi ki ta ka wai ta tayyade ya sai ba ku ya ba saboda za ta ce sai wani wa da jira da kai ba shi sai wanda shi ne koyi in ka zuwa abin yana da yake wallahi da ita ce hamsin za a ce kuma za ka zuwa ka kuce da shi da don ba ba da abin da yake ne kyau sai dai tarkace kawai to saboda haka ya ƙara komawa yake ta shiga Allah madaukakin sarki yake koma da muka shiga aljanna saboda haka fa yaqulu ya rabbi wajadtu amala ya ubangiji na faɗa miki da da bai kulu ya ubangiji ya ce da shi sai da farko da janna ka tafi ka shiga aljanna kawai na uku kenan fa inna laka fi tilal dunya ka kace cewa ka ci ka je gurin da ma za a baka ya kai duniya girma da za ka muku ta cika shine ai wato azwa ka abu samai wal ardi wa ardu as-samawati wal ardi wa iddat lil muttaqin fadin sama da kasa wato square ne fadin sama square ne ba tsaratan gida suke bane square ne yadda fadin ne da aka tsawo ne saboda haka kuma Allah ya gaya mana kamar sama fadin sama da kasa haka aljanna ta kowa shi za ka mai da muka wala ta din da gaba ta ba wanda zai shiga aljanna da iya girman sa saboda ta yi yawa ya mai da girma irin na Annabi Adam alaihi salam ya yi cikin falwa ya goma kenan misali yace kowa ya goma Allah to saboda haka sai yake to inna laka hisna duniya kwatan kwatin girman duniyar nan ajin da zamu ku da kwatantan ka kawai ka amfana zuwa biya da farai kuwa duk wani bayani kawai zai yi sai yake wa ajran da amsali gidan da aka baka kuma za a ninka ma shi sau goma ba iya ta dinka za a baka ina baka dinki ba dinki to ta ce shine wa ajran da wannan ba da kan biya ke da wanda ya shiga da wurfa din babu aulaje aw inna laka mithla akhirati amsal dunya ko kuma ya za a baka kwatan kwatin misalin girman duniya za a baka sau goma bayan wanda aka baka da farko فيقول بنتي فيقول بنتي تسخر مني يا ubangiji kuma ba a take ni saboda yana ganin wai ya za a ga ba haka ya ubangiji hadda ba au da aku minni yanzu ya ubangiji ni za ka yi dariya wa anta al-malik al-hali dai kuma da kowa ne saboda ai ya san me yana ganin kawai a inda za a yi ba za a yi ba eh amma dai a zo a ce za a baki kaza yana da shi ne cancanta ba wa anta man al'an kai ne kai da yaman da kowa da kowa ya ubangiji ai tun da kai ne wanda ka kowa girma da ballaka ai ko bai kamata ka yi ba ba balakad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hita yace na ga annabi ne da su sallallahu alaihi dariya kamar da kowa ya dariya shi za duk lokacin da annabi ya zo ya hadisi sai ya yi dariya kuma ka tira cin hadisi musallan da wahala a yi hadisin bai ba mutane da kowa ya yi dariya saboda hadisi ne mutarkalu kulma ala wajhin hada mithlu ama wallahi abba abla fata fata da kada haddathani qa'iman aw ba'da an haddathani tabassam hadisi ne mutarkal yace idan da Allah ne da hadisi kuma badat na wajibi hakoran da zai ta bayyana saboda ne dariya wa kana yuqalu ya kasance ana cewa zalika adna ahli jannati manzila wannan shine wanda yake kowa karancin girman guri a aljanna shi wannan sai ya kanci gidan da ne karamin shine kankan gida wanda yake gidan da farko farko kuwa dan farko ya girman gidan su sai an jira a dan ya gurbi ke sai kan kamaru kan wa'aya to kaga wannan hadisi shine irin wanda muka kare kafin da ya gabata muka tsaya a kai ya kawo ba wani mai ma'ana irin da ta ta kai a karatu wani bukari shi ke tabi risal babu sifatil jannati wal nar babu da yake magana kan sifa aljanna da wuta babu anna ahli jannati manzila fiha babu da yake magana akan mafi kudin na yan aljanna wanda yake da manzila matsayi a cikin aljanna wanda shi na ne kowanne kankanta abai dai da muka biya wancan yanzu على حديث 118 حديثنا دليلا شاذه انا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر ما ان الله تبدا اجري يجمع الله الناس يوم القيامه الله زي كتبو mutane ranar alkiyama fa yaquluna zai tattara su gaba da yadin tunda wazin al-awwali wa al-akhir kika kika ga annabi Adam har zuwa kan wannan al'ummar ta da ya kudu da ana kai saboda ana wannan kaiwa annaba ne da aka tsara yake za a sako da rana min daya min da yake shine bayan da ke za mu bi hadisi nan gaba gurgudan miki gurgudan girman miki shine mun daya saboda haka wannan abin da ake dawa a yi da cikin kura kan ni wanda ake dawa na kwambi shine miki alaji shine ko yawa saboda haka gurgurdan girman sa kawai wanda kuka ana yanzu ana ta magana cewa mil wato miliyan 156 ne tsakanin mu da rana tun dawa 100 miliyan 156 to ranar kamu ne kamu wato ne ne ne girman wato mu je kura da ruwa duk wanda ya da hannu zai taba rana to saboda haka sai zanto kuma a wannan tsayuwar sai Allah ya rubuta sarki ya kula mutane to sai zanto gurgurdan ne kunka gurgurdan ne da gumi ne akwai wanda gumi ne yana da iya kaba kan kaba da duniya ko tsagowa ne da ka ga mutane a bambance amma kowa na ta gumi shi kadai zai yaba akwai wanda kuma gumin shi ya zo gwiwar akwai wanda shi ya zo nan wani shi ya zo wani shi ya janye Allah ya kiyaye so da haka aune ne ne hankali ya kai za a ta kokari ya za a yi to sai a ta neman ceto ji a jama'atul uzma kai ceto babba domin kowa yana nan kafiri da musulmi nominal muslim da lafiyayyen musulmi kowa yana gurin tun daga farko haka ne yace la utbana ala rabbina ina ma za mu nemi ceto gurin ubangiji mutane ne da yawa za a tattauna wannan hatta yuri ana ne makani dan Allah ya hutar da mu yuri ana da ya hutar da mu min makani da daga wannan matsayin da mu daga wannan gurin da muke matakin da muke kai shi ne makani matsayin da muke bayaduna ala sai al'umma da tattaru sai aka bi gurin Annabi Adam alayhi salatu wassalam an tabu neman ceto ko kenan bayaquluna ana zuwa gurin annabi alayhi annabi adam alayhi salatu wassalam wanda wato annabi adam alayhi salatu wassalam Allah ya bada bayani ga suratul baqara ba wanda Allah ya halitta da a cikin annabawa da hannun ka banda annabi adam to da haka yana da matsayi babba kenan kuma shine Allah wanda wajen garkiyo umarci malaiku gaba daya shi wata sujjada suke masa sujjada wanda iblis sannan bayan wannan kuma annabi adam alayhi salatu wasallam Allah ya ba shi ilimi ya ba shi jiji ko da yawa sannan kuma aka sai da aljanna aka aji kafin a fito shi saboda haka ana zuwa gurin annabi alayhi annabi adam alayhi salatu wasallam ya ji anta alladhi khalaqa khalaqaka Allah bi yadi kai ne kare wanda Allah ya halitta da hannayensa na kudura wa nafaqa fika bi ruhi ya maka buta da ruhu da zaruri da gari wa amara al malaikata fa sajadu daga yau mutum malaiku gaba ɗaya suke ma sujjada fa'ala na inda rabbina kane ma da alfarma ki zuwa gurin ubangiji fa yaqulu ji ke lastu hunaku ina aban da wannan matsayi lastu hunaku ba ni da wannan matsayi shi da abin da ake nufi da lafsu da ku ba ni da wannan matsayi wai guru kadiya da hu sai an ga dole kuskuren da yake tsakanin da Allah yana da kuskure da yawa Allah ya kuskure shi saboda haka dai an bato shi shine Allah ya kuskure da ya ce rauna aljanna kade shi wata bujiya da ya yi shi to zai ce ga abin da yawa Allah kai ku je ku nemi wani sai barin al'umma cewa su tafi gurin annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa yaqulu itu nuhan itu nuhan amma wanda yake yi qur'ani ya dai itu nuhan itu nuhan ku tafi gurin annabi nuhu alayhi salatu wassalam awwala rasulin ba'athahu Allah shi ne farkon manzon da Allah ya aiko ba annabi ba idan annabi ne annabi Adam alayhi salatu wassalam amma manzo annabi nuhu shi ne farkon manzo shi ka yana cikin da azumi ko yawa ila rusul ku tambura annabi nuhu awwala rasulin ba'athahu Allah shine farkon manzon da Allah ya aiko ba ya tura mu sai al'umma ta dunguma ta tambura annabi nuhu da ya gode din ke lato na ku ku da ka gaba da wannan matsayi wa yakuru khadiyata wuce an bada wa al'umma ji kun dalle kun da lewa Allah ya laifi da niwa sai fadile banza ne ne banza kun ga abin da ya faru shekara dubu ya yi rawa ba wala bi da bihim alfa sarata illa khamsina aman fa akhadahu tufan wa mudalimu shekara dubu ya yi ba abin ya rawa amma da kanta da abin da ya yi wa yanzu rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadaru yudillu ibadaka wala yulidu illa fajiran kafara Allah karka ba kowa gaba ɗaya duk wanda za a yi fama ba wai ne yanzu ko mace ce ne suke shi ma yana zo dan duniya ne kawai da halaka ce kar a ba gida ko ɗaya innaka in kazaru ya ubangiji lalle wannan mutanen da ka da su billo ibada za su fitar da bayin ka wala yalidu illa fajiran kafara wallahi cikin da suka dauka ba Allah cikin da yake kauna ne kun ga Allah ya amsa wannan addu'a amma bai faru annabi ruwa alaihi salatu wasalam Allah ya alƙawari da shi cewa ga yadda za a ya je shiga wannan koge kowane nau'i na dabbobi ya ɗau mace da namiji ya ɗau da kara da kaza ya ɗau toro da agwagwa ya ɗau wato dan akuya da akuya ya ɗau rago da haka kowanne ya ɗauka nau'i ɗaya sannan kuma abu na biyu ya fita inda iyalansa da kuma wanda suka yi imani shi za ta bai da muka yi jera nan su za su yi cewa wato a cikin wa ma ka da ma'ahu illa kani ko ba wato ba wanda suka kasance wato tare da shi in ba kaɗan ba ba ka wato ba ma amana lahu illa kani da ke zo kun faɗa ba wanda suka yi imani da shi ba wanda suke imani da Annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ba ji wani tawaga an kadwa to kaga a cikin jirgin Annabi Nuhu tawaga uku dabbobi da shi da iyalansa da kuma sauran wanda suke imani wa ma amana ma hu dake illa kadi ba wanda suke imani da shi sai kadan to kaga wannan ne sai muka ce to mu yanzu an ce zuriya ce daga wannan kasan daga cikin jirgin Annabi Nuhu da aka kawo a wani bangare muke mun san ba cikin dabbobi iyalansa ko ko wannan wanda suke biyar shine wato wasu iyalan annabi ne domin wato Allah ko ke dan biya ga wannan alqur'ani cikin suratul safat cewa Allah ko ke dan biya da duriya ko mun wato duriya annabi ne shine albaki wanda suke ragowa to mu kafa annabi ne alaihi salatu wassalam to amma da ya tashi tafiya aka zo za a halakar da su sai Najeriya cewa inna rubiyin ahad bayan gaji da kansa yake la da dar alal ardi min al tajibina da yara kuma wannan dan nasa an ne jiwa amma Allah ya hauza da su yi ruwa ya ubangiji dana sannan kuma zai tsara wa inda wa'adaka al haqqa alƙawarin da gaskiya ne na san wannan ya ubangiji saboda ga wannan ne ji ga alƙawarin da da wani ji mana kudin sarki ga kuma wani abu da yake nema daga baya to dai ji ji ma sa da wannan da yake tsakani da ubangiji da kuskuren da dai ku ji gurin wani annabi ni dai a rabu da shi to kaga irin wannan kurakuran ake kallo a cikin da ake do to wani ji to a cikin mu kafi da kowa zai ya ba wa kansa ruwa kenan to shine yake cewa wato um in tulu an awala rasuli ba da bayatuna hu bai kula lantu hunako dan je ji ta ban da wannan magani wai kuro kadi adu adu hu bai magnada kuskura daga nan sai ibrahim ji wai ce in tu ibrahim alladhi takhadahu allah qalila ku tabu gurin annabi ibrahim shi wanda Allah ya rike shi bala'in sa duk duniya ba wanda Allah ya taba kira da dai wanda mutum ne daga annabi ruhu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba annabi ya fara inna la takhadha ibrahim khalila kamar takhadha inna la takhadha min khalila kamar takhadha ibrahim khalila Allah ya rike ni badai kamar da ya rike annabi ibrahim badai shi kadai ne badai da Allah to saboda haka ya da gura annabi ibrahim alaihi salatu wasallam fa ya tura hu azumaka fa yaqulu bi kilatu rabbuka ila aban da wannan matsayi wa yadkuru qadiatahu shi ma zai wani na da kuskura shi kuma ya ji ne zuwa kai sai la mu ya ji kuma amma ba za ka ja baka wato labarin ba wai a rubula ba bayani suka ce ba annabi ne da zuwa ne shi annabi Ibrahim ya taba wani kariya ba ko wani kuskure wanda guda uku alkitwa domin ku za ku hatta kariya da ke wani akwai kariya da ta halatta ko annabi ne da zuwa ya ce a dukkan yara mu je wanda guda uku mu kan da su ne an hada sabon guda uku to kuskuren da nan Ibrahim alaihi salatu wasallam na farko rai da zuwa hadisin muslim na farko shi ne wata rana ana an taru za a tafi gogon gubaka sai ma idan da yake da shi ta ji wani wannan zara da zuratan jinni dudu wa kala to shi ne wani kuskuren da farko sai kalli saurari ya kuma kallon da yake da nisa ke wa biyu wanda rashin lafiya to da tsin akwai an da yake da yake ba ne da ita yana nufin ba ka da lafiya kuma yana nufin kai ne rashin lafiya ne kuma duk ɗan adam an yi rashin lafiya to sai suka fahimci cewa an tattaru iri iri irin wani iri ne na bautar gumaka za a zauce shi ne da tsoro ni ne rashin lafiya duk suka fahimci ai rashin lafiya ya ka gane wannan shi ne kuskure na farko domin idan wani gaba gari zai kawo kalmar da zikiri ne kamar da annabi ya faɗa ba ɗaya ke na biyu bayan sun tafi kamar da yawa zuwa da anbiya yace ba abin kula ba ne wato ba wani bayanin da ba zuwa da anbiya bayan sun tafi kawai sai ran ba yake duk wannan guba kan gaba ɗaya sai ɗauka ta yi ta dai mutu ya yana ta gudu ne mutu ya sai dai ga wasan sai ya dauki da da ya baka lawo dan shi ke ya wato kawai ya kuma ya dauki da aka ji aka dawo ana zuwa ne ba kowa ana zuwa duk za a zo a kawo wa wato guma ka dai zuwa ya zan gaba dai ba hannu ba kafa ba wuya yake fi man fa'ala bi hada an man fa'ala hada bi alihatina innahu la min al-zalimin duk wanda ya guma ka allolin wannan lallai a zalimi duk wanda ya mutu a zalimi sai wata abin da ta kabi ina muka yakuru mu kadu da wuri baraka ai ko mun wani saurayi yana aiban tauba da wannan allolin nan sunan sa Ibrahim yake ki ba duri ala ayyul nas la'alla yusadu ku zo da shi a kan idanun mutane don kowa ya ji da ya kawo to da aka aka ya ka dole Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ka ce da shi kai Ibrahim waye ne wannan abu kowa ya san kaga ne mu Allah ya gaya mana shi yayi yake ban fa'alahu kabiru hada fas'aluhu in kanu yantiqun duran zaka ja wallahi gurin da yake so zo kenan to wanda azu ne so yake so ne yake a ban wannan magana babban shi ne amma ku tambaye shi ko ku tambaye sauran da aka zo da arewa in tana magana za su gaya muku yaji abin da yake so kawo ka hankalin shi ya zo gurin cewa ba ka da magana guba ka ne dan me yasa kuke wuta mu wannan wai shi ne kuskure na biyu kuskure na uku shi ne lokacin da zai hijira shi da matar da tsara sai kawai za ka tallaka wani gari a garin kuma akwai wani azalimin kai shi kuma dai ka dole ya gama bace kyakkyawa to ya yi mata dadi ka'idar da ke in ka taho da mutum in dai ba da kace to ya dai yake wata suna kowa su da za ta fito da su sun fita gurin an za a fadawa ta kariya ne ana zuwa ita kuma tare da cikin kyawar gurin suna zuwa wannan gurin kawai sai ya ka tare da ce wannan ba dama annabi Ibrahim ya ce mata ayya ce an ce shi ne da shi ɗan uwa ta ce sau da aka ana zuwa gaji wannan ba ta ce ita yaruwa ce shi ma ce a yaruwa ta ce wannan duk da haka garki ne ya kyala in yaruwa ce ba abin da yake wuta amma duk da haka ya kyala duk da kawo ce aka shigo da ita ɗai ya gama jiran sa ya fito yau ba da ke za mu kwana kafin ya zo sai alwala sai sallah ka abi ka roki Allah ya kare da daga wannan ajalin yana zuwa ya ji mun dace kawai sai ni ka sai ji wani yoyi na kama ne sai dawo da ni sai dan wani wani ji kuma kai hannu sai kuma ji yoyi ya kuma wani wani kuma kai hannu ya kuma ji yoyi sai jira ba da yake duro ku dauke da wannan aljana ku kawai yi yanzu yanzu nan ba na nan ai kawai da gurin nan sai ji kai waka masa sai ya sa sako baiwa Hajara asalin zamu Hajara kenan sai ce a bada Hajara saboda ita wai dan ai sauki a wagarin ba sai aka bada Hajara da wani yake zuwa Hajara ya ka bada Hajara aka hada ta aka hada shi ne asalin zamu Hajara wannan shi ne a dunkule to wani abubuwa guda uku shi ne zuwa na Ibrahim ya bada Hajara ya ce ina da matsala a tsakanina da wani gida ta kurakurai uku saboda haka bai gaba sallai ko kai to dai yake cewa itu musa to abin da za a dangura da musa domin shi ko ne ya zama waje a wani tayi din da matsayin sa ba dan ku gane cewa yana da matsayi shi kuma wa allazi kallama hulla wanda Allah ya san shi zai yi suratul maida da suratul baqara sun saba yana waye annabi musa irin gogor da yi har dauka mutum sauki yayi ya tafi da duk wanda za a je ne kashi a hanya Allah bai kike ne ba za ji da Allah ba sai raka Allah ku ne mana gargaci sun fi kowa kirki sun fi kowa ne da adabu da ya zabo su yau dan yara ya yara ta ya zabo su a ciki amma ana zuwa bayan Allah ya tattauna da Annabi Musa alaihi salatu wassalam sun faɗi magana ba su ce sai ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jalla ai na bai da rai yi bai da sai mun ga Allah ido ji kurku ya Allah mana wuce sarki fa Allah ya kuma ka aika zuwa aka turo kawa duk da kaje sai ga nan buta ya daga ne ya ubangi wannan mutanen zabo su ne sauran gari wasu gaba ya dare ne sai har na koma a wannan yanayin to lallai ko sai ka bawo Allah ba ya da dare Allah ka ruba mu azirin ko mutu da mutanen su bi na kai mu jama'a mutane Allah ya ce kuma ba Allah ku yi ba ku la Allah aka taje su dan su zo masu godiya wannan abin wato a aikin dole da yake kenan duk wannan abin da ba wu Firaun ya zo ya kafa kawai duka a gurin ku ba da ya hawa ba bada duk farko kenan Allah ya halitta annabi Musa ya kai wa Firaun rainar sa kuwa bayan ya rage abubuwa suke ta gogorra ya iri aka ta bugawa to da kalje ya zo ya jaranta dan bakifti dan kuma kabilan bari Isra'ila da kuma bakifti ana mana saboda haka da aka zo ana mana kawai garin rabon mana ji tun kuɗi ture wanda da ne wanda ba dan kabilan sa ba haka yake sanin shi ne Allah ya ba shi karfi shine ba ka ga mun ga maka ba ne yana duku da shi kawai ne so da haka nan da nan shi wanda kan kabila annabi Musa inda aka ji aka kawo masa sai ji annabi Musa abin da zai koyi a rike wannan mutum ya banga aka haka yi ana ta neman bai ana ta neman mutum kuma ana ta neman wane ne ne wanda aika aika cikin gari rubuta ya gudun hijira kawai ya ji wani gari ce wato lokacin asuba sai kara ganin wasu mutane dubi ɗaya ɗan ƙabilarsa ɗaya kuma ɗan wato ƙabila jirauna da kitse suna faɗa sai kara kai wato taimako zai rabu sai shi wanda a jirgi ne ɗan ƙabila na goza yana zuwa zai rabu ya kana so ka kake ne kamar yadda ka kake wannan na biyar wannan abin kuke so kai yadda kuka ce da ji haka kuke kaga shi zai rubawa a jiri wanda kuma shi yazo ke maka amma sai da shi shi wannan da ake faɗa da jeje to ya ba shi yake so wanda ake neman wanda yake ba yake to ai ban wallahi ba za ji ba yana zuwa nan da ran da guda da yake kokarin ya bar garin gaba daya gaba daya to shi ne shi ma malamin ke kawowa cewa wai wannan wato shi ne abin da annabi Musa alaihi salatu wasalam zai bada annabi yake ya take wani gurin akwai ne shi tsakanin da wani saboda haka da gurin wani fa yaqulu la tuwala kun ba da wannan matsayin fa yaqulu kadiya da wuce fa bina da ne sai ce in ju in ta daga nan kuma gurin annabi Isa fa ya jura saboda haka sai a je gurin sa fa yaqulu sai shi wanda da mun gota ko mula anan da aka zo ba nan shi ba a ce kuma bai guru kadi aka huwa shi bai da shi yana da shi yana da mama me na da shi na da shi ya gura kowa ba domin shi Allah ake ce ba sai ga Allah ya ga mana suratul nisaa suratul maida an ta kunta lin nas tahduni wa umiya ilahi min duni la qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta ala allamul ghuyub annabi annabi annabi da alayhi salatu wasalam da kansa ne kare kansa to aji ba ke haka to da ka ga na shi nan daga nan shi ku ni ma ba ku da rage domin ni Allah ba shi ko saboda haka fi tu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ai ku tafi gurin wanda ne da ku tafi gurin Allah Muhammad kira da abin da Allah ya tabbata a gari faran ya ku ba kare ku kira da shi an gafarta masa ba ta kaddama min dambi shi da ba ba za a faɗi ne ba duk abin da ya gabata na zunubai an gaba da Allah wale ta ta kula wa ma ta akara da wanda aka jinke sa wallan tana ba zai ba kuma ba baya wa ya tuni Allah wale ta ta kula ne sai a zo guri da ba ta adini a rarabi da an zo guri na zai jin nemi izini a gurin ubangiji na wa idza ra'aytuhu wa qa'at sajida ina garin ubangiji a wannan rana kun ga anan ayan bada annabi zai ga Allah ba ko yace ina ganin zaukatu ga gidan sai na bani ne sujjada sai da uli ma ja Allah sai annabi sai Allah ya tsare ni ina da wannan sujjada gurgurdan yadda yake so da yake a sujjada eh ana so ka zo kallon da ka dace a sujjada Allah yana so don ka gojin ka kasa domin karshen ta wazo ke kana nuna wa Allah cewa bai yi ta ba domin da mutum ya zo zai yi wani abu yana da jana yana daga wa mutane hari yana yi mutane wa za ka aiba wa hanci ko to hancin da kai kasa ka turbo kai da kasa gaban Allah yau da haka sai Allah ya kyale annabi alaihi salatu wasalam gurgurdan yadda yake zuwa tsaya a kasa tun bai fali da sai irfa a ran sai Allah ya ce da to da goba ke yanzu kan doka kan roki to wanda da abin da ka roka za a baka wa qul yusma fada abin da kake so ana sauraron ka wajba su tabba ka nemi ki za a baka ki ki dole kawo ka ki nemi za a baka domin Allah yana jin abubuwan da ake tattaunawa ba har ba wura aji annabi yake zai dago kai na fa ahmadu rabbi sai gode wa ubangiji na bi ta halidin ya alimu da irin godiyar da ya koyar da shi ثم أشبعه sannan ne ne yake so sai hudu li haddan sannan sai Allah ya rubuta sarki ya mun kiya ka idan da wato za a nema akwai ka'ida a ba ni ka'ida thumma wato ukhrijuhum min an-nar sannan daga nan kuma sai wato in fitar da wasu daga wuta kun ga nan har an faɗi cewa yayi da ba a da wasu ba an fara faɗan wani nau'i da ke kowane ke yare an faɗi da ba a da wasu ba an yi babban ceto za a yi misali to daga nan har an je mu a wuta sai kuma annabi ya kare mu wani kitan shine daga cikin magori da muka faɗa wancan annabi ya je doke shigar da su aljanna sun ma auri annabi ya ce je in koma ba a kafu tajidan ni tana hutu tani ke tani sai tsara faduwa da sujjada karo na uku aw rabi'a ko karo na hudu hatta ma ya buƙaci nari illa man habata hulqur'an annabi yace ba zan cije ba ina zuwa ne ceto in ta ne man ceto na al'umma da har sai ya kasance ba wanda zai raguwa a wajen ba wanda Qur'ani ya yake ba wato zaman gidan kaso ba duk wanda Qur'ani ya daure annabi yace ko ni ba zan yi ceton ba Allah ya kiyaye kun ga matsalolin da ake gaba a da muke da biya wurin wato tauhidi cewa alqur'ani yana da huku hakoki to irin ba ji wa qur'ani hawan kawawa ba idan aka ji ranar aljiyawa qur'ani ne zai kaje ke dawo da yidi wannan ne yake so ba ba ni dama a yake ma hukuncin wato gidan burzin nan ko da jahannama in Allah ya ce na yarda da ya yarda da wannan to shi kenan ba wanda yake yi sai ka ko Allah ya kare to shine annabi yake la yakati illa man abasa wal qur'an amma man da wanda Qur'ani da zai kamar mu zamu ga bayaniya mutumin da zai so yanzu ya wai da Qur'ani wato hanya ta tsari ko hanya ta tsada wato al'umma ko shakka babu wannan sai ka san Qur'ani zai dauri yana tsari da Qur'ani yana ke dangata da Qur'ani ko Qur'ani zai dauri zai dauri wanda za ga gangaran da Qur'ani amma tsari gangaran ne amma Allah ya tafi yanzu ya fice ya ba Allah ya yi jike ka wani Allah rabba ya yi ya mana muna nan yanzu muna aiki waje dai yace a dan dai suna karatu saboda haka wannan abun da yake gani sai Allah ya ba shi kuma wannan kofar ba shi ke da shi ne Allah ya ba shi lafiya kawai saboda haka kawai yana ɗan karatu nan wata ran ana cikin yaran su kawai sai gano kuskure a Allahnsa sai ya nuna sai malam yake sai malam yake da yau wani kai ne bane wancan da aka faɗa a je ya jawo shi kawai ya tashi ya bar shi an zo kansa ana karatu sai shiga ɗaki ya je yi bai haihuwar uwarsa kawai fara wasu abubuwa yana ta tsari zai je zai yake wallahi yake mu wallahi ba da yake kamar na sani yake ina kaiwa da wa karatu sai nabi yake ba ran ne da aiki yanzu wa da wani yake ai yanzu ku zo ba an zo kai na yake yana da lafiya ganji ya ya ya da abu yana ta tsari tsara zai je zai je saboda ya maji yara to dan Allah wannan Qur'ani ba zai dore shi wannan duba ba ba dan haka Allah ya saukar da Qur'ani ba dan haka ka saukar da shi ba an saukar da shi ne dan ka nemi lahira da shi ka zauna lafiya ka ka zo da alqur'ani eh to dillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi Allah ya kiyaye to shine illa man habaka wal qur'an sai wanda qur'ani ya kare wannan da nan za mu ga cikin mu dogo ne wanda za mu shiga sati ne zuwa na to akwai yan uwa da suka turo suna so a sa addu'a akwai alaji a dawo fage ko a cikin marasa lafiya kenan akwai kuma wanda aka yi wa rasuwa mahaifin alaji ibrahim sanja katsina na ya gane shi fari ne zama a ko eh shi ma magun ya rasu ne biyu yana kankan ba to muna fata allah ne allah mana mutum sarki ya yaje masa ya wata hakuri waɗanda ba su da lafiya gida da su wuce Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فاضل يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين